إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi sha biyu ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wanda ya dace da lissafin sha uku ga watan febrai na shekara ta miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na ashirin da uku cikin jirgin darussa daga littafin jami'u bayanin ilmi wa fadli wallafar al-imamul hafiz yusuf ibn abdullah ibn muhammad ابن عبد البري النمري القرطبي رحمة الله عليه ابن عبد البري يا رسول الشكرة تدريه إلى ستين دقوق باي هجرة من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنفاني دا نسكة أبو الإشباك الزهيري واندا يتاتي صحيح جامع بيان العلم وفضله زام تاشي دقا لمبر واتو قبعة دريقوك دا تمانين دا تركو شاكي دا قليل عشان أتكين الباب السادس والعشرون kaifiyatu ar-rutba fi akhd al-ilm yadda ake wato tsara koyon ilimi yake cewa wa an umara ibn ghaziya daga umara ibn ghaziya ibn al-harith al-madini kenan daga cikin rijalu muslim ne wannan wal arba'a ya rasu a shekara ta 140 yace kana al-qasim ibn muhammad idza aktharu alayhi min al-masail qala al-qasim dan muhammad jikan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manyan malaman Madina ya kasance yana ce idan idan aksaru alayhi bil al-masail idan aka yawaita mishi tambayoyi a majalisi ana ta mai tambaya kala daban-daban qala sai yakan ce inna li hadith al-arabi wa hadith an-nas nasiban min al-kalam lalle labarin larabawa da labarin sauran mutane yana da nashi kaso din a cikin zance fala taksiru alaina min haza kar ku yawaita mana wannan ma'ana sai ya nuna cewa ya yarda a yi wani zance haka da zai ɗan rage wa mutane abin nan seriousness ko ya ɗan ba su dama su ɗan yi raha ɗaya biyu amma kada a yawaita wa ibn shahabin annahu kana yaqulu rawwihul quluba sa'atan wa sa'atan ce ku dinga bai ba rai ban iska ku dinga yi wa rai ban iska lokaci bayan lokaci wa qala abu hamid al-wabili abu hamid al-wabili yake cewa wabila sunan wata kabila ne ita ce kabilar su sa'id ibn jubair wannan da hajjaji ya kashe din al-walibi na waliba waliba ko yake cewa a كنا نجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتناشدون الأشعار من كسن موتا لأي مكان زونا تارد صحابة من الله صلى الله عليه وسلم كما سيم جسما سنا رير واقوكي ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية سنا تنو أبا بند سكفارو الجاهلية سنا ينتعليكي دا تنو لابار من يفارو الجاهلية وتباب لي في كنان an a zauna wani majalisi a yi amfani da wata dama a tuna wata matsala ta tarihi ko a tattauna akan wata ƙaziyya ta a cikin wata waƙa ko wani zance na hikima don a ɗan saitawar rayuwa waƙala abu wa'ilin shaƙiƙ ibn salama abu wa'il shaƙiƙ ibn salama ɗaya ne daga cikin muhadramai wato mutanen da suka rayu suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama afwan ba su ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama amma kuma sun musulunta yana daga cikin al-ulama ul-amili kamar yadda Zahabi ya faɗa daga cikin rijalul jama'a sun musulunta a ƙauyukan su amma kuma ba su samu halin ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba suna biyan zakka suna yin sallah da sauransu abinda tarihin shi nuna ƙauyen suna daga cikin ƙauyen da suka yi ridda bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi da kanshi yake baiwa al-A'mash labari yake cewa ya Sulaiman ya kai A'mash laura aitana wa nahnu naharibu wa nahnu hurrabun min al min al-Khalid ibn al-Walid inda ka ganmu ran da muka sheka da gudu a gaban Khalid ibn al-Walid yawma bizaka cikin yaƙe-yaƙen da aka yi ashabur rida yace faqatu an ba'iri wa kadat anta dukka uniki yace na fadi daga kan raƙumi garin gudun tsira ce raƙumin ne kusa taka wuya na yace falau mittu yawma idin lakanat naw inda na mutu ranan a dan wuta zan mutu domin lokacin suna cikin rida to amma Allah ya bashi ri'aya ya samu ya sake dawo a cikin musulunci kuma ya karatu yana daga cikin abin da aka ba da labari a tarihinsa cewa a cikin wata biyu ya haddace alkurani so ba ba abin da bai yiwuwa ba haddace alkurani a wani dan lokaci kankani da ya saba wa al'ada ana samun ɗaiɗaiwan mutane masu irin wannan basira al-imamu zuhri shi ma an ce a kwana 80 ya haddace alkurani ana samun su mutane wanda idan idan suka ji abu kawai haddacewa suke to amma watakila sai an sake halitta mutum dubu ɗari biyar hala ko miliyan biyar kafin a sake yin irin wannan samfur so da haka sai ka ga abu ne da yake very rare to wani ya ji kawai sai ce ƙarya ne to kaga wannan mukabara ce ba ka ƙaryata abin da baka gani ka je kai ka bincika ba sai ka bari sai ka bincika ko ka gamu da mutumin kuma ne za ka ci riba daga ƙaryatawa kwanaki an ce wa tarihi ta ta alƙur'ani irin wannan yanayi mutane sun ta abin shiga cikin abin da kutsi kasan mutanen ustazanmu suna da yanayi na ban mamaki jama'a to wannan yarinya wanda bai san labarin ta ba ni na san labarin ta yarinya irin kwakwalwar shafi gare ta ka san labarin Imam Shafi wata yarinya ana nuru tilawa idan aka sa mata earpiece a kunne ta zauna ta saurari sura kamar bakara da dare asuba na yi za ta ba da ita lafiya earpiece kawai ta saurari sura zuwa ƙarshe kamar rukuda to na ga ko me aka ce tai babu mamaki domin baiwa ne Allah ya mata ta haddacewa wacce ke ta saba wa al'ada khariqul lil ada to baka yin hukunci kuma da take ce kowa ba ba yadda za a yi ko kuma ka ce kowa zai iya ko mun gani wannan shazi ne ba a hukunci da shi ba kowa zai iya ba domin sun zo makarantar nan ta nuri tilawa da ƴan uwarta daga Faransa ƴan uwar na jin yanzu ko izu goma ba ta yi baita kuma gidan zina ita kuma ta haddace to wanda yake cewa sai ya je ya ganta ko sai ya mata musafa bismillah ya taho daga garin sai zo tilawa ya ce ya zo gani yare tana nan anan tilawa cikin cikin gonar ganye almuhim ana samun mutane ɗai ɗai da suke irin haka wasu ma baka gansu da irin wannan basira amma ba su samu ri'aya ba sai kai fatan ina ma da a ce mai irin wannan basira ina ma da a ce ya haɗu da malamai sun koya mishi ilimin alkurani mu muna ganin haka makarantar boko za ga yara malam da zaƙaƙuranci na ban mamaki duk abin da kake tunanin wahala da wata formula da wani surkulle da wani shiga da fice na boko sai ka kawai yaro ya shiga fita lafiya yanda ka san ya dawo maka da boto sa din notes din kuma ka tabbatar ba ba sata an sai tunda za a ga dukkan script din shi sun bada irin wannan sakamakon across the board so Allah yana ba mutane baiwa yadda ya ga dama kada kai inkari kai ma ka duba wacce Allah ya baka kai ka ci moriyar ta karka tsaya kana labarin ta wani kana ka zama mai bada labarin kokarin musu kana musu ko kana tabbatarwa almuhim shaqiq ibn sulaiman yana daga cikin muhadramun to shine yake cewa kharaja alaina ya ji yake sifin daga baya kuma yake tambaye sai yake cewa ai nayi nadama zuwa wannan yake kharaja alaina kharaja yace kharaja alaina abdullahi ibn mas'ud qala sidna abdullahi dan mas'ud ya fito wajen mu a kasar kufa kenan sai yake ce mana inni la ukhbiru la ukhbiru bi majlisikum an bana labarin ai kun zo kun taru amma yau ba za a yi karatu ba fama yamna'uni min al-khuruj ilaykum illa karahiyata an umillakum akan bani labarin a ce ga kunan kun taru amma sai na fitowa wajen karatun saboda bana son na sa ku kosa na gajiyar da ku wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil maw'idha makhafata as-sa'amata alayna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya takhawwaluna ay yura'i al-awqat yuzalliluna wa yuslihuna Nabi yana kula da sanda ya dace ya mana wa'azi shine ibnu hajar yake cewa wannan yana nuna zuwa ga mustahabbancin tarkul mudawamati ala al-wa'azi wa tarki kar a ce kowane lokaci kullun sau biyar duk an yi sallah sai an yi wa'azi ko kuma kullum akwai darasi da za a yi wa mutane ba daga kafa a mai da su kamar mala'iku to ba a yi haka na fata mun bayyana wannan sune yusabbihuna al-laila wan nahara la yasqun to amma su mutane sai ana yi ana daga musu gaba ibnu hajar yake cewa kuma abin ya danganta ne zuwa ga bukata da kuma yanayi yace an ga dacewa a yau gobe a huta ji ba ai a yau gobe a huta ji ba ai yace ko kuma a yau a da safe a bari sai gobe da yamma yace ko kuma in an ga dacewa so daya a sati za a yi darasi diya halasta ya danganta ga yadda malamin da ɗaliban suka ga dacewar su yi haka kar a ce babu ba dare ba rana kawai mutane suna kan littafi ba zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara haka kuma sahabbai ma suka kula da wannan kaida suka tafi haka wa qala abu amr ibn al-ala ibn al-ala yake cewa al-ilmu natfun yace ilmi tsakurai ne natfi ne a tsakuro nan a tsakuro can a taba nan a taba can wa fi riwayatin al-haqqu natfun al-haqqu natfun badala al-ilmi wa huwa bi ma'anahu in ma'anarsa daya وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال العلم أكثر من أن يحصى ce ilimi yafi karfin ka kididdige shi kace ka iya shi ga baki daya fakhudhu min kulli shay'in ahsana kowane fanni yi kokari ka dauki abu mafi kyau a cikin sa ma'ana ya zama kowane fanni na ilimi kana da rabo na abin da yake shine zubda shine khulasasa ilimin Qur'ani, ilimin hadisi, ilimin fiqh, ilimin lissafi, ilimin tattalin arziki, ilimin zamantakewa, ilimin tauhidi, kowane ilimi yi kokari ya zama kana da wani rabo a cikin sa. Dan ba za ka iya in ma guda ɗaya ka dauka ka cinye rayuwarka ba za ka iya kiddige shi ba. Balantana kuma duka. To kaga sai ka zazzaba a ko ina ka samu abin da zai amfane ka. Wa an sha'abi mithlu. Arwaito irin wannan ma daga al-Imam Amir al-Sha'bi rahmatullahi alayhi malam yace an sharani Muhammad ibn Mus'ab ibn Agnas Muhammad ibn Mus'ab ya rera mun waƙan nan ta ibn Agnas cewa ma akthar al-ilma wa ma awsa'ahu man dhal ladhi yaqdiru an yajma'ahu yace ma awsa' al-ilma babu abin da yake ilimi fadi ilimi wani daji ne mara katanga mara ainihin wato iyaka wa ma awsa'ahu me ya kai fadin ilimi man zallabi ya ƙadiru an yi jima'ahu wane ne wannan mutum wane ne wannan malamin ko ɗalibin ko mai zalaƙan nan da zai ce bari ya tattara duka ilimi babu shi sai Allah Allah ne kawai yake da ilimin komai jama'a hatta annabawa da manzanni da salihai da waliyai da wanda Allah yake musu mukashafa da kowa da ka sani sai kaga akwai abin da bai sani ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an mishi tambaya mun karanta a baya ce ban sani ba ya ce sai an yi wahayi kaga kuma iyaka kenan daga nan manzo Allah sallallahu alaihi ya taba tambayan Jibril wani abu ce ni ma ban sani ba sai na je gurin Allah na tambayo to kenan waye zai zama ya ce ya san komai babu shi duk da mutum ya ce ya san komai to wannan ita ce hujja mafi girma akan bai san komai ba wanda duk yadda awai ya san komai to ya faɗi hujja mafi girma akan cewa bai san komai ba da ka karkace damuwa ko ka ji kunya don baka san wani abu abinda ake so da zarar ka san baka san shi ba kuma ka ga da buƙatar sanin sa to je ka koyi wannan karatun kada kunya ko girman kai ko yawan hidindimun duniya ya hana ka ba da lokacin za ka koyi abin da zai maka amfani yace in kunta la budda lahu taliban idan ya zama dole ya zama maka fituna sai ka nemi dukkanin ilimi muhawilan kana ta kokari faltamisan anfa'ahu to je ka nemi wanda zai kuma ka amfani wa ahsanu min hadha qawlu mansur al faqih wani abin da yafi wannan kyau a wannan babi shine fadin mansur da yake cewa qalu khudhul khudhul ilma min kullin fa qultu lahum qalu khudhul ilma suka ce da ni ka koyi ilimi a gun kowa fa qultu lahum sai nace musu sai nace musu bil aini fadlun walakin nadir al aina shi gaskiya ne a a ido yana da falala amma ka kalli ka kalli abin da zai amfane ka da shi ba komai za ka kalla da idan ka dan kana so ainihin wato ka ci moriyarsa ba ido yana daga cikin hawas da ake sanin abu da su ko waza allakum sam'a wal absara wal afida wala akhrajakum min butun ummatikum la ta'lamuna shay'an kuma za lakum sam'a wal absara wal afida waɗannan sune ababan da ake nakaltar abu a rayuwa da su as-sam'a al absar al afida ji da gani rikewa da zuciya to karka ce wai dan idan kana gani to shikenan har abada tana shi zaka kai ta kallon abubuwa ce me za ka yi daga haukacewa za ka yi yanzu ko mutanen da suke irin kallace-kallace na fina-finai ko na documentary ko na duk wani abu da ake kalla a cikin talabijin ko a intanet ko waye wane ne zai zauna ya ce 247 dare da rana safa da yamma ko da mako guda ne kawai wannan kallon ya ce ƙarshe kwakwalwar shi za ta rikice ko kuma ya asara abubuwa da yawa masu amfani da suka fi wannan amfani da lokacinsa da dukiyarsa da hankalinsa da mutuncinsa duk sai ya asara su so ashe kaga kenan baka zama ka ce bari kai ta yin abu guda yace harfani fi alfi tumarin musawwadat yace zaka iya samun kalma guda biyu a cikin takarda teji dubu ko da ka cika su daga ciki da rubutu wa rubbama lam tajid fil fil alfi harfayn yace wata kila amma a cikin wannan kana neman kalma guda biyu da ta amfane ka kana iya kanta shafi dubu baka same ta ba haka yake hatta littattafai da ma manya dinnan masu amfani kwarai da gaske za ka yi ta karatu ka rasa wai to menene asalin abin da ka koyan za ciki sai dai kawai jarabar ta ci gaba da yi kawai wani abin sai ka gama ka ruɗe amma kana cikin haka na cikin haka sai ka sai ka sai ka tsinci ta kalma kwaya ɗaya mai amfani za ka yi zama kuma a gaban malami duk abin da yake faɗa bai amfane ka ba wataƙila sai wata kalma da zai faɗa a ƙarshe kai za ka iya karanta alƙur'ani sai ya zama wata kalma ce ƙwaya ɗaya ko wata jumla ita za ta ja hankalinka ko ka saurari huɗubar juma'a ta wani malami sai ka ga wata kalma ƙwaya ɗaya ita ta amfani ka ita za ta tuna maka da sauran zancen ko mun gane ita za ka tuna dawa ƙwaƙwalwarka aiko an ce kaza to haka Allah ya ƙwaƙwalen ɗan adam na'am khudh aina ah okay wannan nuska ta zo da abin da ke adkhul al-ayna min kullin fa qultu lahum fil ayni fadlun walakin nadir al-ayna nadir al-ayna sai da mutum ma'anar shi qalu khudh al-ayna min kullin suka ce ka sa ido akan komai fa qultu lahum sai nace musu fil ayni fadlun ido na da falala walakin nadir al-ayn shi dai shi mai kallo da idan shi ke ainihin wato bi a hankali shukran sun nuskokin sukan bambanta wani lokaci wa kana yuqalu al-alimu an-nabir alladhi yaktubu ahsana ma yasma wa yahfazu ahsana ma yaktub wa yuhaddithu bi ahsani ma yahfaz malami sukan ce al-alimu an-nabir malami gogagge shine wanda sanda yake dalibta yaktubu ahsana ma yasma idan yaje gun sauraron karatu ba duka zai kwafe lacca ba ba duka zai kwafi karatun ba sai abin da ya ji wannan shi ne mafi fa'ida shi zai kwafi idan ya dawo gida wa ya haɓaru ahsana ma ya fito a cikin abin da ya rubuta nan sai kuma ya zaɓa ba duka zai haddace ba har ila yau in ya tashi karantawa kuma wa yi haddifu bi ahsana ma ya haɓar sai ya karantar da mafi kyan abu ba duka abin da ya haddace zai gamu za ka bai daga cikin hikima malami ya zo ya ce sai ya juya duka takhariji da duka shari'i da dukkan kuduwar abu da ya karanta kakaf sai ya juye shi a cikin darasi wannan zai zama akwai akwai sa'ama akwai wucewa zai zai duba menene abin da ya kamata yadda misali idan kana koyar da dalibai zaka je kai bincike abin da ka karanto zaka rairaye daga abin da ka karanto ba duka zaka ga musu ko wata gidan ka rubuta lacce an ka zo zaka tsallake wasu abubuwa wato kowane mahalli mahallin karantawa da mahallin rubutawa da muhallin karantarwa kowanne za ka yi mura'at na abin da yake shi ne mafi dacewa da wajen kar kawai ya zama babu tsari komai rubutawa kake komai faɗa kake komai kuma a haddacewa kake to daga ci abin da ya kamata mu kula da shi a wannan gaɓar shi ne a yanzu in muka lura da kyau jama'a muna da sakaci sosai wajen rubuta fa'idoji galibin muka zana zaman karatu za ka galibin mu ba ma riƙe komai da haka fawa'id da dama sukan kuɓuce ma sai daga baya komai ta neman ina suke ibn al-jawzi ya da littafi saidul khatir saidu shine farauta ya fara a cikin mukaddima cewa abubuwa ne da in yana zaune kawai in ya tana sai ya rubuta in ya tana sai ya rubuta yace sune daga baya ya mai da su littafi tunanin shi da wasu nazariyat da wasu hikimomi da wasu ababan da ya ya samu experience a kansu a rayuwa sune ya rubuta ya tattara shine saidul khatir haka littafin annukat na ibnu annukat al-ibn salah na ibnu hajar ibnu hajar ya faɗa cewa littafin kofin littafin sa ne da yake rikewa idan malam iraki na koya musu littafin mustalahul hadith na ibn sarai inda yake yin ta'alikat yake yin kaza da kaza da ya zama malami sai ya dauko wannan kofin sai ga fa'idoji ne masu amfani sosai sai ya ƙara rairaye su ya ƙara nashi sai littafi mujalladi wanda wannan ya tajikin sa bin rabi bin hadil madkhali hafizahullah to zaka ga malamai da dama suna da irin waɗannan fawaid kuma mu mun saba yin haka matsayin mu na dalibai amma yanzu galibi kasala ta kama mutane da yawa akan wannan shi sa sai kaga daga baya ka zo kana cike ina fa'ida kaza take ina fa'ida kaza take to su waɗannan fa'idoji kamar ababen farauta ne kama su ake a rubuta su a kama su da rubutu idan an gama rubutawa kuma daga baya sai ka je ka zaɓi wanda kake so ka haddace ko ka bi sawun masail din karanta littafin adabul imla'i wal mustamli na al-imam sam'ani ya kawo labarai da dama na ban mamaki akan irin itimamin ɗalibai a zamanin da da rubutu da kayyade fa'idoji wannan dai yana da kyau mu kula da shi musamman waɗanda daga cikin mu muke jin cewa mu ɗalibai ne na ilimi ba wai masu saurare ga magarba malam yace al-babu sabi wal 20 ذكر ما روي عن لقمان الحكيم من وصية ابنه وحبه إياه على مجالسة العلماء والحرص على العلم والحرص على العلم babin da ke bayani akan labarin abin da aka ambata daga Luqman al-Hakim na irin jan kunne da fada da ainihin wato wa'azi da yayin ɗansa da yadda ya kwadaitar da shi akan ya zauna da malamai ya zama mai kwadayin ilimi Luqman al-Hakim suna ne shahararre a tarihi tun kafin musulunci ya zo ya ba shi recognition wato tun kafin Allah subhanahu ta'ala a cikin alqur'ani yayi ya bada labarin sa wala kad atina luqmanan hikmata an yashkur lillahi wa man yashkur fa inna ma yashkur an nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid har zuwa karshen shafin ko fadan Allah waqsid fi mashyik waqdud min sautik inna ankara al-aswati la sautil hamid wannan shine itace itace kissar luqman shafi guda ce a cikin alqur'ani kuma aka samu suran ma sunansa magana mafi inganci da malamai suka tafi aka shine luqman yadda aka faɗa luqmanul hakim ana cewa luqman ibnu ya'ur an ce nufi ne ko nufi ne na ayub alaihi salam ibnu kasirin ya faɗa a cikin tafsirinsa cewa jumhurin malaman salaf sun tafi ala annahu lam yakun nabiyyan ba annabi bane wa innama yunqalu kaunuhu nabiyyan an ikrimata in sahha anhu al-khabar haka ibn kathir yace daga ikrima kadai aka samu wannan labarin cikin malaman salaf cewa yace luqmanul hakim nabiyyun to kuma labarin a cikin isnadin shi akwai jabirul ju'f wanda jabiru kuma kadzabun malama hadisi ba sa karban labarin sa so daka luqmanu magana mafi inganci kamar da malaman da suka faɗa shi ne ba annabi bane amma hakimi ne cikin hukama an ce asalin shi bakin fata ne mutumin yankin Afirka wasu malamai a zamanin nan sai kokarin bincika tarihin ina ne garin su wanda aka ce ko dai ya zama Ethiopia ko kuma Sudan a yanzu wallahu a'lam yankin Annoba to yana da bawa ne yana da yana da mai gidansa mai gidan nashi ya yi recognizing ɗin irin hikimarsa da kaifin basirarsa ta yakan nemi shawararsa yakan nemi ra'ayin shi akan abubuwa da dama to kullum yana ba da ra'ayi mai ban mamaki yakan tambaye shi abubuwa ya ba shi amsa mai ban mamaki to daga ƙarshe kawai sai ya yanta shi da yanta shi kuma sai ya aure sai ya tafi ya bar ƙasar misra ya tafi falasɗinu a can ne ya gamu da annabi dawuda ya zauna gun annabi dawuda ya koyi karatu da hikima a wurinsa kuma annabi Dawud har ya nada shi alƙali a kotu ya nemi banu Isra'ila alƙalanci saboda zurfin iliminsa da hikimarsa kuma an ce ya warware mas'aloli da dama masu tarkakiya a wannan zaman alƙalanci ne labarin shi ne mashahuri ka koma tafsirin Ibn Kathir ko al-Bidayatu wan Nihaya ko makamantansu ko littafin Ibn Jarir zaka ga duk labaran akwai hadisai da dama da suka zo game da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza akan shi ko ya faɗi kaza game da shi galibin su ba su inganta ba zaka ga ibnu jarir ya ruwaito wasu al-imam at-tabarani ya ruwaito wasu ibnu abi shayba ya ambaci wasu su da yawa a cikin ainihin al-musannaf da wasu littafai ire-iren waɗannan waɗanda suke ba sa tacewa wallahu a'lam so shine in muka lura da kyau shi Qur'ani ya tace zubda ne na wasiyarsa wasiyoyi ne kamar guda goma to akwai wasu waɗanda suka shahara a bakunan mutane ana ambaton su kuma a ɗaukar izina da su ana ana ana ana ruwaito su a ce Luqmanu ya ce kaza Luqmanu ya ce kaza dan tabbas ba iya abinda Alqur'ani ya faɗa ne za a ce duka maganganunsa ba dole akwai wasu a gefe amma Alqur'ani kamar ka'idarsa yakan ɗauko maka qawaid ne amma na abubuwa hatta su kansu annabawan zaka ji wani annabin tarihinsa gaba daya bai fi na awa uku ba a cikin rayuwarsa abinda za a ambata game da shi bai fi abin da ya faru a cikin awa uku ko mako daya ba kwata kwata sauran duk ba za a ambata ba in ka dauki misali annabi ayyuba abinda aka ba da labari a kansa ko annabi zakariya da yahya ko makamantansu za ga labarin sun taƙaitacce ne kwarai wato daidai inda ake so ka ɗauki izinin kawai za a kawo maka ba kamar irin labarin annabi Yusuf bane wanda aka faɗa tun yana yaro har ya girma har ya zama babba har ya zama sarki har gashi zai mutu ko yana addu'a ba irin labarin annabi Musa bane da aka faɗi shafuka da yawa a tarihin rayuwarsa shi ma tun daga haihuwarsa har zuwa renansa da tashinsa da gwagwarmayar da yayi da irin rigingimun da aka yi da shi a gidan Fir'auna har zuwa annabtarsa zuwa ganin Allah ƙaurarsa da ya bar garin da ya sulale cikin dare tafiya ganawa da halilu kaga akwai shafuka da yawa a tarihin rayuwarsu to wasu kuma sai a takaita kowanne gwargwadon bukata to haka shi ma Allah subhanahu ta'ala ya ainihin bada labarin sa kamar da muka mata daga walaqad atina luqman al-hikma almuhimmu anan abinda aka ruwaito shine waɗannan labarai ne waɗanda suka shahara a bakunan mutane kuma akan ambace su a majalisu na ilimi don ɗaukar izina daga gare su daga ciki yace an Sulaiman at-Taymi qala qala Luqman libnihi ya bunayya ma balagta min hikmatika yace Luqman ya ce wa ɗansa ya kai ɗana wani mataki ka kai na koyon karatunka qala la atakallafu ma la yanbaghi yace bana zuwa nayi abinda bai dace ba da karfin tsiya na ce sai nayi qala ya bunayya innahu qad baqiya shay'un akhar yace to lalle akwai abin da ya saura jalisul ulama ka dinga zama da malamai wa zahimhum ka dinga gogoriyo da su ka dinga zama tsakankanin su bi rukubataika da ainihin guyawunka fa inna allaha yuhyi alquluba almayyita bil hikma Allah yana raya zakatan da suka mutu ta hanyar ilimi kama yuhyi al-ardh almayyita bi wabilis sama kamar yadda yake raya matacciyar ƙasa da ruwan sama mai zuba waqad jaa nahwuhu عن مالك وسليمان ابن حبيب المحاربي وقال لقمان أن عيسى المسيح عليه السلام قال كما ترك لكم الملوك الحكمة yace kamar yadda sarakuna suka bar muku harkar ilimi fatruku lahum ad-dunya kuma ku ba musu duniya kar ku tsira ku gogoriyo da su akan duniya yadda ba sa gogoriyo da ku akan ilimi ku rike abinda Allah ya ba ku kuma ku musu abinda Allah ya ba su wa ibn abi husayn qala balagani anna luqman kana yaqulu na samu labarin Luqman yana cewa ya bunayya la tata'allama al-ilma litubahiya bihi al-ulama kar ka sake ka koyi ilimi dan ka dinga yi malamai wato mubahat kana yin alfahari ga malamai wa tumariya bihi sufa kar ka koyi ilimi dan ka dinga jayayya da wawaye wa tura'iya bihi fil majalis ko kuma ka dinga yin alfa kana yin biya a majalisi da shi wala ta da ilma kar kuma kai watsi da ilimi kace ba za ka koya ba zuhudan fi saboda kai baka baka so wa raghbatan fil jahala saboda kwadayin jahilci kaka kaka zabi jahilci akan ilimi ya bunayya yace ya dana ikhtaril majalisa ala ainika yace ka zabi wurin zama da kanka shine ala ainika da kanka kar ka bari wani nuna maka inda zaka je kai zaka zaba inda ya dace da kai wayin ta ku jahilan fa in fa idza ra'aita qauman yadkuruna Allah fajlis ma'ahu idan kana tafiya a gari ko a unguwa kaga wasu na zaune suna ambatan Allah suna karatun alkur'ani suna karatun hadisi suna abin da yake zai amfane su waɗannan su ne abokan zama samu rika zauna a cikin su fa innaka in taku aliman yanfa ilmuka idan kai malami ne ka zauna a cikin masu haka ilimi to ilimin ka zai musu amfani kai ma zai amfane ka wa in taku jahilan idan ko kai jahili ne baka sani ba yu'allimu ka sai su karantar da kai wala Allah Allah azza wa jalla yattari wa alaihim bi rahmatin fatusibuka ma'ahu kuma ta yu a daidai lokacin da ka zauna Allah zai leko musu da wata rahama ta same ka halakana zaman nan daidai lokacin ne sai yahuna suka zo mala'ikun nan masu yawo suna suna daukan attendance a wuri da ake karantawa ko mun karanta hadisin sarar wanda za su je Allah ya tambaye su su bashi amsoshi Allah ya ce duka na gafarta musu sai sai hausun su ce ai hadda wani ma da wani to ta gida hadda kai din nan da za su ce ai wani fa ya zo wucewa ne kawai ba yi da abin yi ne yana kashe lokaci ne kawai wani kuma ya ma zo ne dan a yi musu da shi ko dan ya kura malam wani ya je yi kaza ne wani ma hala barawan takalmi ne ya zauna ne yana jira ya san ma in sai saci takalmi ko waya sai Allah ya ce duka na san da su na gafata musu duka duka alara da mai an fil mala'ika Allah ya ce ya gafata musu ko mun gani to kaga wata kila daidai san da ka zo nan daidai lokacin da mala'ikun nan za su je shi san kaga ana majalisi na alqur'ani ana tafsiri ana fiqh ana hadisi yi kokari ka zama ɗaya daga cikin masu yin wannan abu daga koma waje ana karatu tsakanin magariba da isha a masallaci abin mamaki za ka ga a masallatan anguwanni da garuruwa sai wasu su koma kawai su zama su a bakin masallaci su dai suna jira ne a kira isha ma'ana wannan abin da yake wannan harkar su ba ruwansu da ita sai ka ga malamin shi da wasu mutane kwaya uku ko biyar suna ta yin abinsu mafi yawan mutane kuma hala har da ladanin masallacin suna waje suna waje suna jira sun kakkama irin da ake cewa ‘yan kama wuri zauna wasu gun mai balangu wasu gun mai shayi wasu a bakin da ake sai da gwanjo wasu suna tsatsaye kawai suna kirga motocin da ke wuce wasu suna fashe shafa wayoyinsu kamar iblisai nan kuma ana tafsiri ko suratul abin nan abin nan ake yi ulhuwa ake yi ka iya tafsirin ta ne misali kuma ko ka iya baka da bukatar ka ji littafin Allah ana fassarawa ka fi je ka gara ku je ku ta bude Facebook kuna ganin abin da ke trending to wannan ba daidai bane Allah ya yafe mana malam yace wa in wa idza ra'aita qauman la yadhkuruna Allah fala tajlis ma'ahum idan kaga wasu ko ba su ambatan Allah to kaka ba tare da su fa innaka in taku aliman la yanfa la yanfa'aka in malami ne kai ilimin ka ba zai amfani a wajen ba dan ba bukatar ilimi a wajen ƙarya da surutu da musu ake bukata wa in taku jahilan yaziduka ayyan a wata riwaya gayyan idan jahili ne kai za su ƙara maka ayyan za su ƙara mai da kai baya ka rasa abin faɗi ko kuma gayyan za su ƙara karkatar da kai ka bas siratal mustaqim wala Allah azza wa jalla an yattali alaihim bi azabin ko yusibu kama hu hala kuma daidai lokacin da kaje ka zauna a cikin su daidai lokacin da Allah zai tsine musu albarka ne sai kuma rashin albarka ta shafe ka wa an zaid ibn aslam anna luqman qala li ibnihi ya bunayya la tata'allam al-ilma illa li thalath karka koyi ilimi sai dan abu uku wala tada'u li thalath karka ba ilimi dan abu uku la tata'allamu karka koyi ilimi li tumariya bihi dan kai jayayya wala li tubahiya bihi ko kai alfahari wala li tura'iya bihi ko kai riya har ka koyi ilimi dan waɗannan abubuwan guda uku wala tad'ahu kar kuma ka bashi zahadatan saboda baka da bukata kana jin cewa kai baka so wala haya'an ko dan kunya minan nas ka mutane su ganka cewa yanzu ka koyi kake koyon su amma yanzu kake hada da girmanka yanzu kake koyon alari da girmanka yanzu kake ashe baka san hukuncin abin nan janaba ba sai yanzu kake tambaya akai kada wannan kunyar ta hana ka koyon karatu wala ridan bil jahili ko kuma ka zama ka zama contented ka zama contented ce mu mu hakura da abin da Allah ya bamu mun samu na sallah yanda mutane suke fara din nan sun yadda cewa a cigaba da safa a cikin jahili amma a hankali neman kuɗi ba wanda yake sallama ya ce ni na yadda kawai in zama talaka yana nan yana ta guriya sai ya fita daga cikin talakawa yana kallon wani babban attajiri a matsayin abun koyi cewa ya za a ya zama shi ma dangwata a gabansu ko ko wani makamancinsa wa min mawa'idihi libnihi aidan daga cikin wa'azozin luqman ga ɗansa yace la tujadil ulama karka dinga musu da malamai fatahuna alaihim sai ka zama baka da daraja irin su wayarfudunaka sai su watsi da kai wala tujadil sufaha karka yi musu da wawaye fa yajhalu alayka sai su maka wauta wa yashtimunaka su zazzage ka ba haka bane yanzu mutane nawa suke samun kansa cikin wannan dimuwa ko dai ta da malamai malamai sai su mishi baki sai kaga gaba ɗaya ya zama matsayaci bai da albarka ko kuma ya je ya ɗauki wata matsala ta ilimi ya kai ta dandalin da ba wurinta ba ya kai ta wurin mai shayi ko wani wurin fira ko gidan kallon ƙwallo ko ya je ya saka ta akan facebook wata matsala wadda ilimi ce na khawas bai dace a je a kai ta kan wannan dandamalin ba za ka in ka ga yadda jahili za su dinga tura masa ashar ai ya ce yayan annabi ya mutane ai ya ce ma annabi bai san gaibu ba ai ya ce annabi ya fitsari a tsaye ai ya ce kaza ai ta tsine mishi albarka ana tsine mai da shi da iyayen shi da kakannin shi da duk wanda ke da dangantaka da shi me ya ja wannan shine kai ilimi farfajiyar jahilai kuma gani duk wanda ya kai ilimi farfajiyar jahilai abinda zai samu kenan yadda ya jahalo alaika za su yi maka wauta wa yashtumunaka zazzage ka tsaron su zahiri ba yi da doka da yake bi dokar da yake bi ko shine son zuciyarsa walakin isbir nafsaka yace amma ka hakurtar da kanka liman huwa fawqaka fil ilmi ga waɗanda ke sama da kai akan ilimi wa liman huwa dunaka da wanda ke ƙasa da kai duka kai hakuri da su kai hakuri da malamanka kai hakuri da ɗalibanka kai hakuri da sawoyinka yan ajinku fa inna ma yalhaqu bil ulama'i man sabara lahum wa lazimahum waqtabasa min ilmihin fi rizqin wanda yake iya shiga cikin karafkar malamai ma'ana ai ba wanda yake haifa malami amma wata rana zaka ga wani kawai yayi crossing abin nan hanya ko ya ya fada cikin malamai da tsautsayi ko da istihqaqa to ya mutum yake iya samun wannan yace to babu mai zuwa ya shiga cikin malamai ya zama ɗaya daga cikin su sai wanda yake man sabara lahum wanda ya haƙuri da su ka yi haƙuri da cutarwarsu ka yi haƙuri da rashin mu'amalarsu da ninkufarcin wasu a cikinsu da rashin ainihin kyautatawar da wani zai maka da baƙan magana da wani malamin zai maka wani kuma kai ta zuwa ma baka samun shi wani ya kiro wa ilimin ma ya ta gadara duk kai haƙuri da wannan wala zima hum kuma sai wanda ya lazimci malamai ya zauna da su ya daɗe waqtabasa min ilmihim ya tsakuru wani abu cikin iliminsu fi riskin cikin kwanciyar hankali ba wai da fitina da ƙarfi ba ko da masifa ko da rashin kunya ba in dai kana so ta naka zama ɗaya cikin malamai sai kai wannan sai kai haƙuri da na sama da kai sai kai haƙuri da na ƙasa da kai sai ka zauna da malamai sai ka lazumce su sai ka tsakuri iliminsu da ɗabi'arsu da halayensu da nagartarsu kuma a cikin natsuwa sannan za ka samu wani abu mun tana da magana da makaranta game da Ibn Abbas da abin Abu Salama dan Abdurrahman yake cewa yake cewa su wani da wani sun fi ni morewa ilimin Ibn Abbas yace ni na kasance ina mai tsageranci saboda yana ganin shi sa'an shi a shekaru to sa'an shekaru kuma ba dole zama sa'a ilimi ba kamar wancan da muka karanta ne Abu Wa'il an taba tambayar shi kai da wani waye girmu wani yace ana akbaru minhu sinnan wa huwa akbaru minni aqlan na girme shi a shekaru amma ya girme ni a hankali to Abu Salama dan Abdurrahman yace na kasance ina ma Ibnu Abbas galati in yana magana in tsoma baki in ya bada amsa in ce a ni ina ganin ba haka bane yace yace fadanna alayya bi ilmi sai mun rowan ilmin sa yace su su ko suwana da suwani su kuma suna mashi biyayya suna sauraron shi su kuma fama danna alaihim bi ilmi yace bai musu rowa ba yace nayi takeici da na bi shi a hankali la akhadtu min hadha al-fata ilman kathira da na samu ilimi mai yawa abu agun wannan matashi so dan haka sai ka yi hakuri ka ba a hankali ka ainihin wato a a a a hakura da yanayi na talauci da yanayi na hali da makamantan su yanzu kalla da ma kullum muna buga misali da malam albani na Allah ya gafarta mishi malam albani a matsayin shi na dan adam in ka rayu da shi wata kila akwai halin shi da ba zai maka ba kamar kowane malami wanda wannan yasa asalin mutane suka san shi a muciya galibin su basu ci moriyar ilimin sa ba galibin su wanda suka san shi kafin mu da muke a nan tudun wada ko cikin Zaria ko wasu ma daga Kaduna ko wasu ma daga wasu garuruwa kafin ma mu san shi wataƙila saboda sun san shi sun san gidansu sun san iyayen shi ko sun yi wasan ƙasa da su sun yi wasan ƙwallo tare suna ganin ya za a yi wannan kawai don ya zama malami ya kafa mana dokoki mu bi ba za su ba ya ce kaka zo shagona sai na neme ka kar in an tashi mu karatu kakka biyo ni sai wani ya ya ya ya awalin gidan Saudi zai dinga mana wannan mutumin da kullum muke tare da shi yawa mai kudin Saudi to da haka shikenan sai ya kanshi asarar wannan ilimi ko mun gane zama to sai daga bayar da mal albani ya zama abin da ya zama kai wasu ma sai da ya bar duniyar nan suka ta ba labarin irin nadama su cewa oh mu ne ba farkon ɗaliban da muka bar a madrasa wataƙila da yanzu su ne daraktocin albani science da su ne mbot da su ne malamai masu kantawa majalisinsa da duk su ne da duk su ne amma suka kasa yin haƙuri da wani abu na cikin ɗabi'a da ba ka rasawa to duk inda ka je za ka samu malami da irin wannan in ma ka ki wannan malamin saboda hali kaza na shi bai maka ba ka je gun ɗayan shi mana da irin wannan halin ko kuma wanda ya fi wannan matsala me yasa kullun na kusantar da me yasa muke hakura da malaman boko su mana duk abin da suka ga dama mu kyale su saboda muna da manufa akan cewa to ai shikenan bai same sa ɗaya ce Allah raba mu lafiya malami ya zo ajiye ta abin da ya ga dama ya gadara yayi yayi mummunan alƙawari cewa wallahi sai na ka da kai ai ta ba shi hakuri ce wanda bai shigo ba kaza wanda ya kaza kaza kuma da haka za a hakura da shi kuma ko gun bici ka je haka za a ce kai hakuri da shi su ma haka suke hakuri da shi in ka ce wallahi ba za ka hakura ba sai dai ka bar digirin wannan digirin kai asarar shi kenan so ilimin musulunci shi ya kamata a yi a yi mashi wannan hakurin idan malami ya bada lokaci to lokacin da ya bayar dinnan a je a koya ko da lokacin ya saba wa abin da kake so yanayin lokacin watakila late hour ne ko wani odd hour idan malami ya bada doka abu dokar idan malami ya da wani hali wanda ba a san irin halin ayi hakuri da shi a'a musulmin da muka ambata mun ji labarin irin yadda hakkare Yesu ya yi ajiye a gidan shi wanda yake cizon mutane saboda malami ne wanda kamar da Rabi ya faɗa yake cewa malami ne wanda yake da wuyar sha'ani ya tabbata a tarihinsa ga ilimi Allah ya jarabci ɗalibai da san ilimin sa ga kuma shida wuyar sha'ani ya faɗa ma bakan magana ya kawo maka mari ya shaƙe ka duk ba karama yake shiru karantar da hadisi a ce malam ina isnadi ya kama mutumin ya tura shi ya kuma shi da bango ya ce haza wal isnad ce dan kaza kaza ka wannan shine isnadi ya shiga gida a bashi ko gobe za su dawo ko za su dawo haka haka wasu suke Allah ne yake mutane dabi'a iri iri jama'a wani kuma zan shi alami mai sauki mai laushi har ma ku dinga cewa ina ma da malamin nan yana dan yana dan abin nan yana dan tsanani dalibai ne ma irin magulma suna ce wallahi malam sai ka dinga tsanani ba su za su koma suna zaga shi ce wallahi malam sai ka dinga yau dan ajin nan fa sai ka musu tsanani ba su da kirki wallahi shi ko bai iya bala ba dabi'ar sa bace ai ta surutu wani ana ana abin Allah shi kyauta wa an sari qala qala qala yace qala qala luqman qala luqman li ibnihi ya bunayya inna al-hikmata ajlasat al-masakina majalis al-muluki ce kai dana ka sani kaga ilimi shi yake zaunar da dan talaka a mazaunin sarki kamar yadda Yusuf Abu Yusuf Al-Qadi yake faɗa cewa Abu Hanifa ya gaya musu cewa ku tsaya ku koyi wannan ilimin wata rana za ku dinga cin abinci kwano ɗaya da sarakuna wata rana suna zaune da Abu Ja'far Mansur suna zaune akan kujera suna shan shayi suna shan gahawa suna cin naman talatalo kawai sai ya murmushi sai sarki ya ce alga mata malam mai fara ne yace na tuna wata magana ne da malamin mu Abu Hanifa ya ga mu sai naga gatin za a zo a aikace yace menene yace dama yace mun koyi ilimi mun yi hakuri to wata ranar da ku sarakuna za mu dinga cin abinci shi ma kawai sai ya murmushi wanda dan talaka ne gidansu ko katanga babu Abu Hanifa shi yake taimakon su ya ba su abin da za su ci uban yana cewa abai yaro na ya je kasuwa ya mun ya kawo mun abin da za mu ci Abu Hanifa ya ce a'a wannan yaron naka bai dace da kasuwa ba ka bari kullum in zai dawo daga makaranta zan ba shi abin da za a ce bari ya kawo asara ce abin shi je kasuwa to ya zama irin wannan sarki irin wannan malamin shine wata rana wani sarki ina jin ba na mantawa mahadi ya wuce ta gaban majalisin Hussein ibn Bashir a ƙasar Bagadaza ya wuce ya ga taron al'umma an ce sai wani ya hau jaki yana tafiya yana tafiya yana faɗawa na baya abinda malamin ya ce saboda yawan mutane sai ya ce wai wane ne wannan aka ce wannan malam wane ke ce duk mutanen nan kuma da yayi tara su ce kowa shi ya zo bimin iradati ba kuɗi yake ba su ba ba dole ya sa su ba ba tirsa sa musu yi kowa shi ya gana da bukata abin da ake a wajen yau sarki ya girgiza kai ya ce haza wallahi huwal mulk ya ce wannan shine mulki na gaskiya ba irin namu ba wallahi wanda sai da sai da sai da masu dukan mutane da masu tura mutane a bada hanya da masu ainihin wato abin nan muzurai sannan ake bi da za a bar mutum daga shi sai shi ba zai iya sarauta ba ba zai fito mai da mutane suke ba amma shi kuma malami yana da wannan sarauta da Allah ya bashi saboda mene saboda ya ba Allah da haka ake samun wannan ainihin wato irin ɗaukaka da ilimi ɗin har sai a waye gari abinda kake ganin da idan ana yi ba za a baka ka shiga ba wurin da kake ganin da in ana taro iri kaza ba za a baka shiga ba sai zama yanzu kuma kai ne wanda ake jira ka zo wurin ka yi jawabi irin mutanen da da idan ka gaishe su ma ba za su amsa ba sai kaga an waye gari su ne suke so ma su zo su tsaya kusa da kai baka sani ba kawai ka ɗauki hoto da kai sanan na wace ga su gawa ne wani ya je ba labari ya ce ai mun yi makaranta allo da wani a cikin ƙarya kake wannan hala kuma makaranta allo su suke cin zalun kuma tun da kuke almajirai su ne ma na gaba da ku a ƙonancin su ne masu ɓaci muku tu amma saboda bai tsaya yi mu ta ba abin ba ko to haka ilimi yake duk waɗannan kuma ba abin nan ne abin da ake cewa by products ne riban kafa ne wannan na ilimi ba shi ake so kalfata ba shine asali ba asali shine neman yarda Allah to idan Allah ya yarda da abin da kake duk sai baka waɗannan abubuwan sai ka kuma kai abun ka ma ba komai bane shi sai kaga baka baka ganin su a matsayin wasu ababen da za a za a nuna su kuma mutane suna ta murna suna ta ganin cewa ka ayi wani ba alhamdulillah ina ganin bari mu saurara a saboda yanayin lokaci duk da ba mu kai awa ɗayan ba amma yanayin lokacin har bakwai da rabi ta wuce kuma anan akwai har principal ma akwai anako wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum